أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نفرة لطف اجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنسا ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعرفة نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحق القادرين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau litinin daya ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da uku ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai yau kuma ita ce rana na farko na buɗe wannan karatu a wannan zawiya ɗin to kafin fara karatun namu muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya raya mu har muka ga wannan farko na wannan wata ɗin domin wasanmu da yawa sun ɗauniya da azama na yin Allah ya kawo su wannan watan za su yi abubuwa daban-daban daban-daban daban amma Allah cikin rahamarsa bai sa sun kawo ba mu da muka gani muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya raya mu cikin lafiya kuma an muka ga wannan watan har ma muka fara azumtan ɗaya daga cikin ranakun na wannan wata ɗin muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara haɗa fiskokinmu bayan ɗaukan tsawon lokaci da ba ƙara haɗuwa ba hausawa ma suna cewa a rabu a gana arziki ne abu na biyu shine wannan wata da muka shiga ko shakka babu wata ne wanda ake bukatan kowane musulmi ya jajirce ya ƙara tsayawa ya bauta wa ubangijinsa iya fama iya dajewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya kasance idan wannan watan ta tsaya yakan ƙara dagewa cikin nau'uka na ibada mabambanta juna Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya sa muna daga cikin wayanda za a yanta a wannan watan innahu waliyu zalik wal qadiru alayhi idan mai sauraro zai iya tunawa a shekarar ta gabata Allah subhanahu wata'ala ya sa mun kammala wancan surar wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadir kenan yau da idan Allah subhanahu wata'ala za mu fara da sabuwar sura wanda wannan suran ita ce ake kiran da suna suratul rahman wannan suratul rahman dan kamar yadda aka ga alran ma ya jawo mana ayoyi ɗai har guda biyar zuwa ayoyi biyar daga cikin suran wannan suran malaman tafsiri sun ƙara wa juna ilimi a kanta malamai na farko suka ce wannan suran ta sauka ne a garin makka wannan shine zance na imamu kurtubi kamar yadda imamu hassan da urwa bin zubai da ikrama suka tafi a kai ibn abbas yake cewa lalle wannan sura ta sauka ne a garin makka banda aya kwara daya wanda Allah subhanahu wataala yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n to wannan ayan ita ne kadai bata sauka a garin Madina din ba a garin Makka ba a Ibn Mas'ud da Imam Maqatil suna cewa wannan suran dukkanin ta ta sauka ne a garin Madina domin hujjan su shine a lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza qila lahum musjudu lirrahman qalu wa ma rahman to wannan da yana daga cikin maganar su suka ce ibn abbas ya taba kan cewa wannan sura ta sauka ne a garin makka a abdullahi ibn zubair kamar yadda muka faɗa ya tafi cewa ta sauka ne a garin maji a garin makka shi ma nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ta ta sauka ne a gari na makadin wannan sura ta ar-rahman kamar yadda muka faɗa ko da da sabanin malamai ɗin wasu tafa kan cewa makiya ne wasu tafa kan cewa madaniya ne to tana da ayoyi saba'in da shida tana da kalmomi ɗari uku da hamsin da ɗaya tana da ayoyi tana da aha wa sabu ayatin wa talata mi'a tana da ayoyi tana da ayoyi dari tana da ayoyi saba'in da uku saba'in da shida sannan tana da kalmomi dari uku da hamsin da ɗaya wasu malamai suka ce a kalmomi da suke da shi shine alfu wa sita mi'a wa sita wa talatuna harfan tana da kalmomi aha dari uku da hamsin da ɗaya tana da harfa dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da shida harfofin da wannan suran take ta kunsa kenan wannan suran Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ta da sunansa ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahman allama al-qur'an wannan suna na ar-rahman aka ce alam alam ma'ana alam shine abinda da zarar an faɗe shi wani ba zai iya ɗaukan wannan sunan ba kamar misali yanzu da zaran ka ce Allah to babu wani halitta wanda ya sa in an ce Allah ya ce shi ake nufi ko to haka ar-rahman yake shi ma ar-rahman babu wani halitta wanda ya isa ya ce shi ne yake jin kambayi sai Allah subhanahu wata'ala aka ce allamar insan shi Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mutum alqur'ani ta hanyar yassare masa yadda zai iya zama ya tilawarsa ya yassare masa yadda zai iya zama ya haddace shi ya yassare masa yadda zai iya fahimtar ma'anoni na alqur'ani wannan suna na ar-rahman malaman tafsiri sun ce mamnu'un min as-sarf wani wani wani kalma wani yanki daga cikinsa ba za a iya yanke shi ba ya ba da wata ma'ana kamar yadda suna na Allahu in ka yanke wani abu zai ba da wani ma'ana in ka ce Allahu in ka ce da alibi na farko zai zama lillahi ko ba haka bane in ka cire lamu kwara daya sai ya zama ilahu ko ba haka ba in ka cire alibi din da lamun din guda biyu gaba daya sai ya zama hudin waye hudin kuma Allahu to Ar-Rahman baya iya daukan wannan in ka ce ka cire ra'un ba zai bada ma'ana ba in ka ce ka cire ha'un din ba zai bada ma'ana ba in ka ce ka cire mimun din ba zai bada ma'ana ba an gana wannan sai suka ce mamnu'un ne dan adam ba zai iya yanke wani abu a cikinsa ba sannan ma'anan ta ci gaba da tsayawa daidai ana abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan kalma na ar-rahman wasu malaman tafsiri Allah subhanahu wata'ala ya sakan ya musu dalili suka ce sunaye ne ko harfa ne na farkon wasu surori Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko su sai ya haɗa su sai ya ba da wannan suna nashi na ar-rahman an gane wannan ko sunaye ne aha na farkon wasu surori ko wasu harfa ne na farkon surori aka ɗauko su sai aka bada wannan ma'anan idan ka tafi akan cewa ar-rahman akwai alifun akwai lamun akwai ra'un ko sai ka koma sai ya ce maka ai abin da ake nufi shine alif lam ra gwani ya gano wannan karatun kuwa ko ar-rahman din shine yanzu aka fara daukar shi ko ai akwai alifi akwai lamun akwai ra'un ko sai a ce farkon sura ne na alif lam ra Allah ya dauko wannan sura wanne sura ha'un da mimun haka ne to wannan ha'un da mimun din ɗaya ne daga cikin kurmayen baki na ha mim Allah ya dauko su ko ba a lura da wannan ba kuma eh gwani yana gani yawwa sora wanne ya rage yanzu sora nu a radan ko ba haka ba nu a ran shine kurman baki wancan na nun wanda kalami wa ma yasturun ko ba lura ba idan ka hada su sai ya zama alifun lamun ra'un ha'un mimun nunun ar-rahman an lura da wannan sai ya zama wannan an sa ne zuwa ga wa'ancan mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man-rahman idan Allah subhanahu wata'ala ya ce aiwa mai jin kai din nan sujjada sai ce waye wani mai jin kai bayan su suna da manya-manyan gumaka irin su lata da uzza da su wane ne da manata a ce wai wani akwai wani Allah shi kuma wai shine mai jin kai sai Allah subhanahu wataala ya ce bari wannan ar-rahman dan za mu ɗauki nauyin yi muku bayanin sa filla filla ga sura guda ɗaya wanda za ta ɗauki bayani akan wane ne wannan ar-rahman din an da wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Ar-Rahman allama al-Qur'an Allah shine mai rahama Allah shine mai jin kai allama al-Qur'an Allah nan shine wanda ya sanar da dan adam al-Qur'ani wannan al-Qur'anin ko dai ta hanyar iya karanta shi ko dai ta iya haddace shi ko ta iya sanin ma'anoninsa kamar yadda muka taru a nan wurin ganin mun san wasu ma'anoni daga cikin ma'anonin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da abin da ya faɗa a cikin alkur'ani mun faɗa a baya cewa wannan ayi wannan suran gaba ɗayanta ta sauka ne lokacin da su wa'ancan kafirai in suke cewa wamar rahman wane ne mai rahama ko wane ne mai jin kai ɗin ko wasu malamai suka ce a'a wannan eh duka duka hakan ne dai amma wannan ayan su a fahimtar su ta sauka ne نزل بسبب القول المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم انما انما يعلمه بشر lokacin da kafiran makka suke cewa ai dan adam ne yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani sai shi kuma ya zo ya gaya wa mutane wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a عربي وعجمي كو عربي آدمي وعربي هكا آية تكي آدمي عربي وعجمي sai Allah subhanahu wataala ya ce shi wancan mutumin da suke cewa wai shi ne yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari labarin al'umomin da suka gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ka gaya musu ai shi ba balarabi bane ta yaya ma suke da alaka to da wannan sai malamai suka ce shine makasudin saukan wannan aya Imam Tirmidhi da Ibn Munzir Ibn Munzir da Abu Shaykh sun ruwaito da isnadin su kai tsaye zuwa ga Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu suka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin sahabbansa da ya gansa a cikin sahabbai ya ga sahabbansa sai ya karanta musu wannan sura tun daga farkonta har ƙarshe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta tun daga farkon ta har karshe sahabbai sai suka yi shiru gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mali arakum sukutan na ga dukkan ku kun yi shiru bacin ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama laqad qara'atuha ala al-jinni lailatan da daddare da wannan surar ta saukan min na karanta wa aljanu da suka zo ba aljanu suna sauraron qur'ani ba wa yasrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu to aljanu sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta musu wannan sura ta ar-rahman din duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan ayan da Allah ya ta maimaita ta domin yana bincikan mutane da sauran halittunsa cewa shin akwai wata ni'imar sa da suke inkari shine faɗan Allah subhanahu wataala fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wayannan aljanin sai su rika cewa wala bi shay'in min ni'mat min ni'amika rabbuna nukazzibu falakal hamd ma'ana Allah subhanahu wataala yana cewa fa bi ayi ala rabbika fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wani ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah ya yi muku kuke iya ƙaryatawa ni'imar lafiya ko ni'imar arziki ko ni'imar wadata ko ni'imar rai ɗin wanne ne a cikin ɗan adam zai iya kalla ya ƙaryata ya ce ba Allah ba ne yake yi baban shi ne yake iya yi masa ko mamarsa ne take iya yi masa ko makwabcinsa ne yake iya yi ko yaransa ne ko gunkinsa wane ne babu sai wayannan alin sai ce babu wani abu daga cikin ni'imomin ka ya Allah wanda mu muke iya karyatawa falakal hamdu dukkanin godiya ya tabbata a gare ka ya Allah wannan ayan kamar yadda muka faɗa ar-rahman allama al-qur'ani ita ce aya ta farko a wannan sura kuma mun faɗa cewa ɗaya ne daga cikin sunayen Allah wanda yana nan daga cikin sunayen ɗari ba ɗayan nan ko هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس to wannan arrahman din yana daga cikin sunayen Allah dari ba ɗayan nan Allah subhanahu wataala ya sanar dan adam alqur'ani allama alqur'ani Allah ya ce khalaqal insan shi shi kadai Allah ya halicci dan adam ma'ana babu wani wanda ya kawo ma Allah gudunmawa na shawara ko na na shawara ko na skeci yanda za a yi dan adam din Allah ya ce a ni kadai ne na dan adam din nan haka nan sauran halittu na ma da kake gani ni kadai na yi kaya na babu wani wanda ya sa min hannu ko ya bani shawara akan ga yadda zan yi halitta na babu Allah da wannan Allah ya ce halakal insan ni ne na halicci dan adam dan adam din da kake gani yakan buwayi sauran halittu na ko ba haka bane dan adam da kake gani yakan buwayi sauran halittun Allah idan kana tunanin daga cikin halittun Allah akwai halittar da ake tsoranta sunanta wai zaki ko to dan adam kamo zakin yake yi sai ya rika wasa da shi ban san ko kun garin ba ku taba gani ba da kura ko yawa da kura sai ga hada bulala ma ake ba kura in kana tunanin a cikin kayan dawa ne to akwai wani abu yana nan mai kyau haka za a ga yana tafiya haka haka a ƙasa yana me kake sunan shi maciji ka san yana da kyau ko dan adam ba dai ya ce maciji bai da kyau ba sai dai ya ce mugu ne ko to Allah yake wannan dabban da kake gani mutane na tsoron shi wai suna maciji wannan dabban da kaga dan adam yana tsoranta to Allah subhanahu wataala yakan sa dan adam ya buwaye wannan dabban ya kamo wannan dabban ya zo yana wasa da shi ma ana zuba mai kuɗi ko nan garin ba ba samun irin su masu wasa ba da maciji ana samun su ko to ba ma waye wasa da shi ba har cinye shi yake yi ko sai ga an ce ga wasu su yan farauta ne su macijin ma suke nema su kama sai su cinye in kana tunanin a cikin halittun ruwa ne akwai kada akwai sha su wane ne Allah ya ce dan adam sai ya buwayi wayannan dabbobin sai ya je ya shige cikin ruwan wai yana neman kada ya kuma kamo ta ya yanka har ma takalmi yake yi da fatan saboda isai shi ko ba su ne in shark ne ana tsoron shi a cikin ruwa ana waga shi can agwar Allah ya ce dan adam ba sai ya boye wannan shark din da shark ya hango mutane sai ya ce kai wayannan mugaye ne sai ya gudu Allah ya ce to ni ne na halicci wannan dan adam ne ni kadai khalaqal insan Allah ya ce allamahul bayan na kuma sanar da shi bayanai kala kala kala kala kala kala kala kala ko da dai mun sani wasu malaman tafsiri sun kawo kaman faɗan abdullahi bin abbas da imamu katada suke cewa wannan halakal insan din ana magana ne akan annabi adamu alaihi salatu wassalam da Allah subhanahu wata'ala ya ce allamahul bayan Allah ya sanar da shi bayanai din nan shine wa allama adama asmaa kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين wasu malamai suka ce eh haka ne Allah ya saka muku da alheri amma abin da ake magana a wannan wurin suka ce shine Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adamu alaihi salatu wassalam ya rika yare yare yare ɗaiɗaiɗaiɗai har dubu ɗari bakwai yare ɗaiɗaiɗaiɗai har dubu ɗari bakwai da su kuma yake magana mafi girma a cikin wa'annan yarukan shine yaren larabci an gani ko wasu malaman tafsir suka ce a tun da dai a nan wurin Allah bai kawo sunan annabi Adamu ba da yake halakal insan ana nufin kowane dan adam ya shiga cikin wannan maganar da shi Allah yake nufi cewa ya halicce ka ba da gudunmawan kowa ba ba da shawaran kowa ba an gane wannan allamahul bayan halakal insan allamahul bayan sai Allah subhanahu wataala ya ce ash-shamsu wal qamaru bi husban yace ni dinnan Allah da kuke tambaya cewa wai wa man rahman ba ba shi bane dama da giman ko sun ce wai wa man rahman wai da kila muslimu rahman qalu wa man rahman to ni ar-rahman din inji Allah ni ne wanda ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata na sa su suke tafiya akan ma'auni wanda ba sa iya sauka a kansa kowane ɗaya daga cikinsu yana mai bayan ɗaya ne idan ɗaya ya sauka bisa ƙaddarawa daga kan inda aka ɗaura shi to matsala ne zai faru idan ɗaya ya juya wa ɗaya baya to ɗaya kuma zai rashin lafiya an gane wannan ko idan ɗaya ya juya ma ɗaya baya to ɗaya zai rashin lafiya musamman wata musamman wata in ta kauce ma rana ita wata tana ɗosanan haskenta ne daga cikin rana to duk lokacin da a da shamsiyan baki laha an tudiri kal kamara walal lailu sabiqun nahar idan wata ta kauce ta juya ma rana baya haka sai ta kama rashin lafiya shi na ga ta yi wannan rashin lafiyar nan Allah subhanahu wataala ya ce to ni ne ba ni ne ta wannan wata da ranan nan da na sa su suna tafiya akan wannan falakin nasu ba Allah ya ce wa kullum fi falakin yasmahuna ba yace to wannan falakin da na sa kowane ɗaya daga cikin su yake tafiya babu yadda za a yi rana ta cimma wata ko wata ta cimma rana ba zai yi ba kowanne yana kan ma'auninsa ne kowanne yana kan ma'auninsa akan wannan ma'aunin zai ci gaba da tafiya Allah subhanahu wata'ala ya ce in ma baka san wannan ba bari mu ƙara maka ni Allah nan da ake cewa Ar-Rahman to ni ne falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim Allah yace ni ne makagin asbahi wanda wannan asubahin da ya ceto to zai fara mamaya yana mamaye wannan duhun da ka ganmu yanzu a cikinsa ko ba ka bane da zarin alfijir ya fito to sai ka fara neman kuma dare ka rasa sannan da zarar lokacin da dare kuma shi ma zai kama aikinsa to shi ma mamaya yake mahaskar sai ga gashi nan kana ganin komai tarkiliya malam to amma wannan duhun shi ma sai ya fara tafiya yana haɗiye wannan hasken yana haɗiyewa har sai ya zo ya zamanto babu sauran hasken rana saboda girman wannan aikin da Allah ya yi sai Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da wannan aikin Allah subhanahu wata'ala ya ce wallaili idza yaksha ina rantsuwa da dare idan ya rufe ni wannan hari idza tajalla Allah ya ce ina rantsuwa da yini shi ma idan ya fisgo ya fito din nan kawai da ya fito kawai sai ka nemi duhun ka rasa dan Allah subhanahu wataala ya ce kun ga wannan aikin to din ni kadai nake yin kaya babu wani wanda yake ku da kuke san ku san wane ne Ar-Rahman to wanda yake yin wannan aikin shi ake cewa ar-rahman ana ganewa kaɗan kaɗan a wani suran Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bidiya Allah yake tambaye su ya rasulullah wai wane ne a cikin halittun Allah musamman ma cikin mutane wanda ya isa idan Allah ya ce babu sauran rana kullum cikin dare za a rayu akwai wani wanda ya isa ya iya kawo muku rana Allah ya ce babu haka nan Allah subhanahu wataala ya kara maimaitawa qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatiikum bi laylin taskununa fi Allah ya ce tambaye su idan na ga dama na ce to daga yau kuma babu sauran dare kullum rana za a tsaya ba dare za ka yi ta aiki kamar agogo malam Allah alaramma a to ba tsayawa shi da dai mai gidanka ba zai yi daga tsaya ba domin zai ce a to za ka tsaya za ka tsaya ne kai min aran ba ce nace ma da komun da komun ne an lura ko to wannan shine Allah subhanahu wataala yake kai wa duniya bayani tilla a can wayanda ba musulmai ba sun ce wamar rahman wane ne wannan ar-rahman din sai Allah subhanahu wataala ya rika yin bayani gaba daya akai وعن إكرمة أنه قال لو جعل الله النور جميع أبصار الإنسان والجن والدواب والطير في عيني في عيني عبد ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها ابن كثير يكاو ون يشي إكرمة ɗaya daga cikin tabi'a yana faɗa yana cewa da Allah subhanahu wata'ala zai sanya haske da ɗan adam yake gani duka hasken da ɗan adam yake gani a tara su gaba ɗaya na mutane sai a sa a idan mutum ƙwara ɗaya don ya iya ganin haske da ƙudura na Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ba zai yi ba da an yaye masa hijabi ƙwara ɗaya wanda bai kai na wannan hasken ranan ba ɗan adam zai faɗi mutu annabi Musa ba ya ce rabbi an rabbi arini anzur ilayka ba yace ya Allah ni dai ina son na ganka to annabin Allah ne ya ji dadin magana da Allah kaman kai saurayi kana dan budurwa ba in tana maka magana za ka kana dan haka ba kana wallahi ko Allah a tana kana kana kana kara kada kai kana haka to ya ya tunaninka in Allah ne yake magana ya zaka ci annabi Musa ya ji dadin maganan Allah sai yace Allah ni ina son na ganka Allah ya ce annabi Musa ba za ka ganni ba ba za ka iya ba lan tara ni annabi Musa ya dage ya dage ya ce Allah ni dai ina son ganin ka Allah ya ce to shikenan menene yafi dan adam karfi yace dutse yace to idan wannan dutsen ya iya tsayawa to za ka iya gani na sai aka dan gurgo haske daidai irin bakin alluran nan bakin allura ko dan wuri da yake da tsinin nan ba wanda ake caka ma yadi daidai daidai kafin haka aka dan bude is ya haska dutsen sai dutsen ya tarwatsu annan musan nan ya faɗi ya suma an gama da shi an gane wannan ko domin ibar kasu da ke cewa dan adam ba zai iya gani ba in aka tara masa duka hasken idanuwan mutane aka same shi kadai sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi masa hijabi kwara ɗaya daga cikin hijabai guda saba'in hijabai saba'in ko da dai a nan wurin akwai wani sufi Allah ya saka masa da alheri yake cewa kaga Allah subhanahu wataala da yayi makansa hijabai 70 yana nuna maka ne kai dan adam ka zamanto kana da sirri ba gane kai dan adam ka zama kana da sirri tunda shi ma ya zamanto yana da mene hijabai wanda hijabi daya ba za ka iya gani ba to amma aka yi su ɗaya ɗaya ɗaya har saba'in saman ma aka yi ta ɗaya ɗaya ɗaya har bakwai ishara kan cewa ka zamanto kana da sirri ba ba duk inda ka zauna zaka ce wallahi ai na tiri ba kaza kaza kaza sai a turo maka kidnapper a ko ko ba ka bane ka zama kana da sirri Hausawa sun ce wai ba a yi ciki dan abinci kadai ba kai ma ya zamanto kana da sirri ba komai bane zaka shigo cikin mutane kana faɗa Allah ya min ni'ima kaza na samu kaza na yi kaza na gama kaza dan yi kaza a ka zama kana da sauri wannan magana ne na sufal ba laifi bane in ka dauka kai ma ya amfane ka in ka ga ba za ka iya daukan wannan ba shikenan kai ta gaya wa mutane sirrin ka kai ne wata rana zaka zama abun kwatanci Allah ko to Allah ya fi a wani akwai wanda duk abin da ya fi ya gaya wa mutane wani ko miya ya canza a gidan shi in ya fito sai ya gaya wa mutane yau yaushe aka mutu a ya sanar da mutane cewa irin yana cin daɗin nan akwai su arran ma akwai su kawai kai dai ka gode ma Allah baka gaya wa mutane an canza ma miya eh yawwa shine kawai abin nan din ibn kathir ya ci gaba da cewa wa nurul shams juz'un min 70 juz'an min nurul kursi yace kaga wannan hasken ranar da kuke gani yanki ne daga cikin yankin al'arshi da aka yanko dubu saba'in ko juz'un min saba'ina juz'an yanki ne daga cikin yanki saba'in na daga cikin na daga cikin kursiyu na Allah subhanahu wataala shi kuma kursiyu yanki ne daga cikin yanki saba'in na al'arshi na Allah subhanahu wataala shi kuma nurin al'ahadin al'arshi yanki ne daga cikin yanki saba'in na daga cikin sitira din nan satara din nan na Allah subhanahu wataala saboda haka idan dan adam ya kallo fanzur ma za a wata Allah abdahu min nurihi fi ainihi Allah ya ce ko da yaushe ka kallo wannan hasken da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a idanuwanka wanda da shine kake iya kallon komai da komai ka zamanto ko da yaushe kana mai godewa Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka a aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce والنجم والنجم والشجر يسجدان
الله سبحانه وتعالى يشي والنجم والشجر يسجدان الله يشي wannan الرحمن din da muke karatu a kan yau shine wadda da wata da bishiyoyi duk suke yi wa Allah subhanahu wataala sujjada ishara kan cewa ko da kai dan adam ka ce ba za ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba to akwai halittu masu ɗimbin yawa wanda Allah subhanahu wata'ala yake da shi wanda su ne suke yi wa Allah subhanahu wata'ala wannan sujadan babu babu tsayawa malaman tafsiri suka ce wannan annajmu dan ana nufin bishiyoyi ne ana nufin taurari ne wasu malamai suka ce a ana nufin dukkanin abinda yake akan doron ƙasa ana ce masa najmi amma dai zance mafi shahara shine Allah subhanahu wata'ala yana magana akan annajm taurarin nan da kake gani a sararin samaniya to dukkanin su suna jima Allah subhanahu wata'ala sujada ne wanda tauraro kwara daya da zai rikito ya zuro duniya zai rufe duniyan gaba ɗayanta tauraro kwara daya wannan tauraron da kake gani nisan shi tsakaninsa da wannan duniyan ya fi nisan da ke tsakanin rana da wannan duniya sau da aka taurawa da duniya shi ɗan ƙaramin can haka to tazaran da yake da shi da duniya yana da nisan gaske sosai nisan sanne ya sa kake ganin sa wannan kankani din sannan har ila yau cikin wayannan tauraron akwai wanda Allah subhanahu wataala ya halice su don kwalliya ne wa laqad zayyana sama'a dunya bi masabiha daga cikin su kuma akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya halice su dan jifa ne ga shedanu warjuman lil shayatin ko akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi su dan jifa ne ga shedanu daga cikin wayannan taurarin akwai wanda kowanne ɗaya daga cikin su duniya ce mai zaman kanta an gane wannan ko da ne da yan boko ba su gane ba suke cewa ai duniya wai guda bakwai ne duniya guda bakwai ne akwai jupiter akwai suwa to akwai kagan su ko yan boko ne kaga sun fara faɗan su to aka ce duniya haka take guda bakwai ne amma da bincike ya zo ya ƙara nisa a bokoncan ma sai suka zo suka gano abin da ake suke kiran shi da turanci wai galaxy menene galaxy galaxy shine tushe na duniyoyi kamar yadda kake ganin tushen dabino ba dabino idan zai yana yin wani abu haka ba ko sai ga 'ya'ya da yawa a ciki ko to turawa sun zo sun gano wani abu da suke kiran shi suna yanzu galaxy wannan galaxy din tushe ne ko nono ne na duniyoyi Allah ne kadai ya san yawan wayannan duniyoyin shi yasa a cikin sura na farko a alqur'ani sai Allah subhanahu wataala yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ko alamina duniyoyi gaba ɗaya to Allah nan shine makagin su kuma shine ubangijin nasu sannan an ce wa shajaru yasjudan aka ce su ma bishiyoyi suna yi wa Allah subhanahu wataala sujada kenan kowane ganye da ka gani a jikin bishiya shi ma yana yi wa Allah sujada ne a zahiri ka ga yadda yi ma Allah sujada din ko baka gani ba an ce kai imani kawai an gani ko idan rana ta fito ta gabas inuwansu zai kalla yamma wannan kallon yamman da ya yi suna wa Allah sujada ne idan rana ta yi yamma inuwansu gaba ɗaya zai dawo haka zai yi gabas wannan gabas ɗin da yi suna ƙara yi wa Allah subhanahu wata'ala sujada ne an gane yadda yake Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara kawo maka a cikin suratul hajj inda Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara anna Allah يسر له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس سأل الله يتمنى يا جماعة وكثير حق عليهم العذاب أنني كو الله سبحانه وتعالى سيأتي shin kai dan adam ba ka gani ne da ake ta kiranka ka zo ka bauta wa Allah ba kakkautawa sai kai ta wai kai ta yanga kai ta jiji da kai baka sani bane anna Allah yasjudu lahu man fis samawati halittun Allah gaba ɗaya da suke cikin sammai bakwai dukkanin su gaba ɗaya suna yi wa Allah subhanahu wataala sujada ne wa man fil ardi haka nan dukkanin abin da ke kan doron ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai dukkanin su suna wa Allah subhanahu wataala sujada ne ka kusa sun fi yawan mutane ke halittun da ke sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta har zuwa ta bakwai sun ninninka halittun da ke doron ƙasar nan haka ne ko ba haka bane halittun da ke doron ƙasa banda mutane sun ninninka yawan halittun mutane da ke doron ƙasa ko ka kalla rindina na kiyashi ko an gane kiyashi wannan ɗan naka na ɗan ƙarami ka kalle su ba su ma al'umma ne haka Allah ya kirawo su al'umma ne ta kalla rindina na kudaje su ma halittu ne na Allah ba ka kalla rindina na tsuntsotsi su ma halittu ne na Allah ba ka kalla halittu na kuma halittu kwarkwata kudin kizo sauro kyankyaso ko sai ne ban faɗa ba tururuwa kwarkwasa kwarkwasa ake cewa mu hausa mu a hausan ku ba daidai bane kwarkwasa zaka ce amma ka ce kwarkwasa kuma ai wata halittar daban kenan kuma kwarkwasa zaka ce kaga mun gyara maka hausa yauwa kwarkwasa an gani ko dukkan su wayannan halittu ne na Allah ba in aka hada yawan wayannan halittun daban-daban banda halittun Allah da ke ruwa ba ko su turawa cewa suke yi halittun ruwa kawai kifi ana da nau'i nau'i daban-daban na kifaye sama da dubu biyu wannan kifin kamar misali sai ka ce akwai sardine ko sai a ce sardine kala nau'i ne na kifi mai zaman kanshi akwai shawa ko na ba dai akwai shawa nau'i ne na kifi mai zaman kansa akwai irin wayannan kanana kananan na irin crayfish su wane ne duka nau'i ne na kifi to irin wayannan nau'uka nau'uka na kifayen sai ka lissafa su sama da dubu biyu kuma kowane ba kwara ɗaya bane akalla kowane kifi kaddara zai haifa mutane zai haifa ɗan uwa kifaye guda goma eh zai wuce Allah zai wuce to kamar nawa kamar dubu ɗaya to kaga har dan adam ya gama mutuwa ba zai taba haifan yara dubu ɗaya ba shi kaɗai ko ba haka ba na gaya na faɗa wannan ne saboda mutane hankalin su ya dawo kifi a lokaci ɗaya yana iya zuba kwai sama da ɗari biyar a haka yake wurga su haka yake wurga su so kalla wayannan halittun sai Allah subhanahu wataala ya ce halittun da ke saman bakwai har zuwa sama ta daya duka suna wa Allah su halittun Allah da ke sararin samaniya zuwa ƙasar nan da muke ciki duka suna wa Allah sujada daga sama daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai duk halittun da ke wannan wurin suna wa Allah sujada ne akwai kifin da baya rayuwa sai ka auna tsawon falwaya kamar guda arba'in a cikin ruwa to nan wurin shi kuma yake rayuwa baya rayuwa sama da haka sai dai can ƙasa falwaya kamar mai nisan arba'in to a nan wurin yake rayuwar shi so banda wannan shi ma can ƙasan nashi akwai wanda a nan wurin ne su kuma suke rayuwa duka sai Allah subhanahu wataala ya ce kai dan adam da ake maka wa'azi ake cewa kullum ka bauta wa Allah kake yanga Allah ya ce to akwai halittu na fa ga sunan zamu lissafa maka alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas Allah ya ce wa kathirun haqa alaihim al-azab Allah ya ce dan adam bai sani bane baya gani ne da idanuwansa cewa abin da ke cikin sammai bakwai yana wa Allah sujjada abin da ke cikin ƙasai bakwai suna wa Allah sujjada wannan rana da kake gani Allah yana fito da ita daga gabas ta fada yamma tana yi wa Allah sujjada ne wannan wata da kake gani tana fitowa ka ce yau ɗaya ga wata yau biyu ga wata yau goma ga wata Allah subhanahu wataala yake ita ma tana wa Allah sujjada ne wannan jumu Allah ya ce taurari ma da kake gani suna haskaka maka su ma wa alamat wa bin najmi hum ya hata tuna Allah ce taurarin da kuke lissabawa kuke can gabas ne nan kudu nan arewa yake duka suna wa Allah subhanahu wataala sujada ne wa'annan manya-manyan duwatsun wal jibalu wa'annan manya-manyan duwatsun da kake gani dutsen Kagoro dutsen Abuja dutsen Mumbila dutsen wane ne kufaina Allah ya ce dukkanin wani dutse da ka gani karka ɗauka cewa wannan dutsen a banza yake Allah subhanahu wataala ya ce wannan dutsen shi ma yana yi wa Allah subhanahu wataala sujada ne shi sa Allah ya ce wal jibalu wa shajaru haka nan dukkanin wata bishiya da ka gani da ganyayyakin da ke cikin wannan bishiyan gaba ɗayansu suna wa Allah sujada ne waddawabu Allah ya ce da dukkanin wani abu wanda yake motsi ko yake tafiya a doron ƙasa sunan shi dabba yana yi wa Allah sujada ne banda wayannan halittun kwara biyu su ne kawai damuwa dan adam da aljanna su ne za a ce ci wa Allah su jada tsaya suna rigima shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kafirun minan nas da mutane da yawa ma bayan annabi na ya musu wa'azi sun karɓa musulunci sun yi imani da ni suna mun sujada amma ku sani wa kafirun haqqa alaihimul azab da yawa daga cikin mutane da aljanu to na riga na yi alkawari sai na sa su a wuta tunda sun ki tsayawa su bauta mini yadda na umarce su tunda Allah ya faɗa wa ma khalaqatul insan kaga mutane sun gano ayan arramma Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini su wa'annan da aka halice su sai aka ba su zabi shi dan adam ba da aljani da Allah ya halice shi sai ya ba shi zabi in ma shakiran inna hadainahu sabila wa in ma ga hanyoyi nan guda biyu in ka ga dama ka bi Allah ka shiga aljanna in ka ga dama ka ki bin Allah a je wuta ya zama damuwa shi yasa a wancan ayan sai Allah ya ce wa hadainahun najidaini mun shiryar da shi hanya guda biyu sai Allah subhanahu wataala ya ce to mun baka zabi ne abinda ka ga dama shi ne za a hukunta ka da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa kasirun haka alaihimul azab da yawa daga cikin mutane wanda suka ki bin Allah Allah subhanahu wataala ya ce sai an hukunta su da wuta ta azaba ta lahira Allah ya tsare mu Allah ya kare a aya ta gaba sai Allah ya ce والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتقوا في الميزان tunan wurin Allah subhanahu wataala yana magana yake cewa wasama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah yake ba dai suna tambayan wai wane ne Ar-Rahman ba ko ba su mana rigimar dai Allah ya ce ai wa Ar-Rahman sujada sun ce wa man Rahman wa idza qila hum muslimun Ar-Rahman qalu wa man Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura Allah yake to wannan Ar-Rahman din shine wasama'a rafa'aha shi ne wanda ya daga sama kaganta nan daga nan har zuwa kaduna ba za ka ga abin da ya so kare ta ba amma an kawo kaduna zaka ga wani wuri ko an sa fila ko na'am har Nijar ma to an je Nijar za a ga filan kenan saboda ka san wani bai taba wuce kaduna ba ko to gwamma ku faɗa cewa daga nan har gaban Nijar in ka je ba za ka ga wani wuri da aka sa sanda aka toka da sama wai dan kar ta faɗo ba Allah ya ce ni ne na riƙe kayana da na halicce ta kawai sai ta tsaya haka ba tare da madogari ba shine wancan ayan da ka haddace inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah yumsiku samaa wal arda an tazula Allah ya ce ni na riƙe kayana da hannu Allah ya ce umarni ne shi Allah subhanahu wataala duk abin da yake so kawai yana cewa ne kun faya kunu kawai sai abin ya zama sai Allah ya ce to wannan ar-rahman din was-samaa rafa'aha shine ya daga sama daga nan har zuwa ƙarshen duniya ba za ka taba ganin wani sanda ko wani karfe wai ya tara sama ka ta faɗo ba Allah ya ce ni na daga kayana yace ka san me yasa ne haka wa wada al-mizan saboda na saukar da mizani ma'auni malaman tafsiri suka ce da babu ma'auni babu ma'auni wanda za a iya aunawa sai a ce kista kilo nawa kilo arba'in da ɗaya to babu wannan ma'aunin da ko ma'auni na tef da za a gwada a haka a ce wannan yadi ɗaya ko yadi biyu ko mudu wanda za a duk babu haka Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya tsaye da saman nan to daga baya sai ya saukar da wannan mizanin za a gaya mana menene dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da mizanin malam ya ce kaga wancan saman da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaga ta daga nan ƙasan nan ta ɓata ci kaji to zuwa wannan saman za ka yi taɓa ta ba za ka yi ko mu je zuwa to tafiyan shekara ɗari biyar ne kafin ka je inda wannan saman take ba wai ka wuce saman ba ba daga nan inda kake kaban ka ya taka din nan zuwa wannan saman ta farko ba wai ka shiga ba a inda wannan kake kallon wannan farfaren to tafiyar shekara ɗari biyar ne dan adam zai iya zuwa wannan wurin kafin ya mutu ai ya mutu ma kawai tunda dan adam ai ya dade a duniya shekara ɗari biyu ko ba haka ba dan adam ya dade a an ramma kai da za ka ce 60-70 mai saurin mutuwa kenan ai an ramma ai haka Allah ya kaddara mai saurin mutuwa a a ramma ana ana cewa 100-150 to Allah ya samu cika ramma ya ce a mai addu'a mun Allah ya samu cika da imani to Allah subhanahu wataala ya ce tsakanin wannan saman da wannan kasan tafiyan shekara 500 ne wasa ma rafaha wa dal mizan menene dalili Allah ta ɗigau fil mizan kar ku yadda Allah ta ɗigau fil mizan kar ku yadda ku ki yin adalci akan mizani ku zalunci mutane to wannan fa shine inda rigimar take yanzu ko bayan dan adam ya zo duniya Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da wannan ma'aunin sai dan adam ya koma yana zalunta yan uwansa in ya zo siya a wurinka sai ga hawan tattare mudi yake yi kuna garin ba yi ko mu can ana yi sai na ma kuna yi ana yi ba kuna yi ba wannan ba haushe ne ka gani ko sai ga mutum yana hawan haka yake yana karewa sai ya yi tsororo haka amma idan ka zo za ka siya kuma a wurin shi ka ga ka sayar mai idan ka zo ko sai maka haka sai wa haka sai ya gama wasu ɗan ɗiɗɗi wani ɗan haka sai ya ce wai gyara bayan ya cuce ka an gani ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a a a a to dan adam ba za mu bar shi haka ba tauye ma'auni haramun ne duk wanda ya tauye ma'auni ko ya ake cewa ya rage mudu ko ya tauye shi ko ya lotso shi ko ya sanya wani abu a ciki haka za a gani zama wani dabara ake yi masu sai da dankali ko masu sai da lemu ko wani abin na haka sai a zo da roban fenti roban fentin sai a sa katako haka kasan ba komai sai a sa kamar daidai rabi haka ko ɗan sama haka sai a sa katakon ko sai a jejjera maka lemun ta sama da ya da ya zo zai zuba maka sai kawai ya maka wayo sai ya buɗe ledar kawai sai ya haka sai ka je gida sai ka ce wai roban fenti kenan ba alhali ya cuce ka ya sa wani abu a ciki don ya cuce ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ba za mu yafe ba sai Allah ya saukar da sabuwar sura fil a Qur'ani yace wailul lil mudazzibina alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiruna ala yazunnu ulaika annahum liyawmin 'azim Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah ta daga fil mizan kada ku kada ku wuce gona da iri kar ku yi hadinci a cikin ma'auni da Allah subhanahu wata'ala ya baku waqimul wasna bil qisti ta hanyar adalci yadda kake so in ka je zaka so a cika maka ma'auni kai ma in zaka siyar ka aunar a haka ibn abbas yana faɗa yana cewa da imamu katada ko imamu katada yana cewa Allah ta daga fil mizan idil ibn adam ya kai dan adam kai adalci kama tuhibbu an yi wadala alaika kamar yadda kake so a yi maka adalci kai ma wa auf ka cika mudu sosai kama tuhibbu an yi waffa laka kamar yadda kake so kai ma a cika maka mudu sosai fa innal adla yace domin shi adla domin shi adalci yasdubu nas yana gyara mutane yana inganta su ibn abbas yana faɗa yana cewa annahu ra'a rajulan ya ga wani mutum yazinu kad yazinu yana yana auna yana auna abu kad arjaha yana yana rinjayarwa sai man sai shi ibnu abbas yake ce masa aqimin lisan ka tsayar da harshen nan naka kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qimul wasna bil qisti wa la tuksirul mizan wa wada'a al mizan malan yace ai anzala al mizan lil haqq lil khalq Allah ya saukar da ma'auni ne ga halittunsa yuzanu bihi yuzanu yuzanu bihi wanda za su rika aunawa da shi malam ya ce wa inna ma unzila fi zamani nuhu alaihi salatu wassalam an saukar da ma'auni ne wannan skelin inda kake gani da dukkanin abin da yake da alaka da au an saukar da shi ne a zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam me yasa saboda ai zamanin annabi nuhu ne aka fara yin yawa domin kafin zamanin annabi nuhu ai zamanin yaran annabi adamu ne ko yaran annabi adamu ne kaga duk family ɗaya ne to amma zamanin annabi nuhu an fara yawa har kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu ko da mutane suna kan addini daya da aka zo aka fara yawa sai mutane suka fara kirkire kirkire suka fara bautawa wasu abubuwan da ba haka Allah subhanahu wataala yake nufi ba aka ce kafin nan babu wani ma'auni Allah ta daga fil mizan aka ce likai la tuslimu fil mizan an faɗa wannan ne saboda mutane kar su rika zaluntar mutane ta hanyar yin zalunci gurin awu wala tusul mizan la tamsu fi wuqul nas domin a wurin tauye mudu ana cutan haƙƙin mutane abu ne wanda zaka siye shi ya kamata ya maka sati daya sai ya kare a cikin kwana hudu an cuce ko ba cuce ka ba an cuce ka to wannan cutan shine Allah subhanahu wataala baya so a yi maka yace to kowa in zai au ya auna shi daidai daidai a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان والأرض وراءها للنام نعم الله سبحانه وتعالى يشي وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان أتعيد معوني تهنيا عادل ba tare da an toye shi ba wala tusul mizan ka ku toye ma'auni wal arda wada'aha lil anam kaga wannan kasar da kake gani to Allah subhanahu wata'ala ya ce mun shimfiɗa ta ne ba dan kowa ba sai dan halittuna to a wannan ayan ne ba likita-likita yake ballowa idan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi wannan kasar ne dan halittunsa su suwa ya halittun ne su ne abubuwan da muka ambata a baya ba kifi rago saniya ko ba ka ba dan ka ce mene na ji fi kaman dorina eh ai dorina halittar Allah ne an rama mala ya ɗauke duwar na ruwa ke nan ka san tunda tunda ofisa ne kai ya zama to yana son in an tashi ya zana wani ne yasa ya kirawo sunan dori na kar yawa an gani ko to idan Allah subhanahu wataala ya ce yayi duniyan nan yayi ƙasa in aka ce ƙasa ana nufin duniyan kenan an yi ta ne dan mene dan halittun Allah a dukkanin halittun Allah gaba daya babu wanda ya kai dan adam ko akwai babu wannan Allah ne ma da kansa ya faɗa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan ko sai Allah subhanahu wataala ya ce to ya halacci duniyan ko ya halacci ƙasan dan halittinsa yanzu mun faɗa cewa babu halittin da kai dan adam to dai a cikin halittin dan adam akwai wanda ya kai annabi Muhammadu ne akwai to menene zai zama laifi dan an ce an yi duniyan ne da lahiran ma dan annabi Muhammadu dan Allah menene zai zama laifi ko so yana da matukar muhimmanci mutane a iya baki an gane ko ko da kai fahimtanka ba a yi duniyan dan annabi Muhammadu ba to sai kai shiru gudun kakkaje ka fada halaka tunda Allah ya ce ya yi duniyan ko ya yi ƙasan nan da ake takawa nan dan halittinsa to dan halittin kuma babu kamar annabi Muhammad an gane wannan ko wancan ayan na bakara yake cewa na bakara me wannan ayan na bakara ma wanda Allah subhanahu wataala yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi ba kana ayan ba wal arama huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma tawi ila samai Allah ya ce ni ne na halitta muku dukkanin wani abu wanda kuka gani a doron ƙasa na yi shi don ku ne to wai da ku da annabi Muhammad waye ne ke gaba ta ko wani abin damuwa da har za a tara jijiyan wuya in an ce an yi duniya da lahira dan annabi Muhammad ka dan wan ma baka yi dawa za mu kara gaya maka duniyar da lahirar an yi ta ne dan annabi Muhammad domin Allah yana da dama da ya halicce ka kana jinjirin nan ya sa ta wuce aljanna ko bai da wannan ikon ko sannan yana da dama kana mutuwa ana sa ka a kabarin ka wuce aljanna in an duba lissafin ka ka yi sallah ka yi kaza ka yi kaza ya zama daidai ka wuce aljanna ko to me yasa ba a yi haka din ba dalilin da yasa ba za a yi haka ba da ka mutu ka wuce aljanna a sai an je lahira saboda waɗanda ba su san girman annabi muhammadu ba su san girman domin a wannan lahiran ne Allah subhanahu wata'ala zai ce duk ga annabawan tun daga kan annabi Adamu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Isa duk ga sunan in akwai wanda ya sai iya tabuka wani abu a wannan ranar ta lahira ba annabi Muhammadu bai yi mutum ce za ka za a zo wurin annabi adamu a ce mata ceto ya ce ni ma yau ta kaina nake yi a zo wurin annabi nuhu a ce annabi nuhu to ba yaya ya ce ni ma yau ta kaina nake ni da ma na roki Allah ya yi ruwan duba na aka halakar da duniyan gaba daya a ce yau kuma wai na zo ina roƙon Allah wai ya ci bayi in Allah ya ce to na biya wa'yancan rayukan da na yi addu'a aka halakar da su ba yaya zan yi haka za a bi dukkanin waɗannan annabawan gaba ɗayansu har zuwa kan annabi Musa ya ce ah na zo da ban faɗa fa na ɗan yi wani kulli haka shi ma sai ya mutu ai ya faɗa rabbi ni ka tartu minhum naftan fa akafu an ya butulu ka gani ko rabbi ni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu ya faɗa sau da kai ce a ni kai ba zan yi ba ku je wurin annabi isa ana zuwa wurin annabi isa alayhi salatu wassalam sai ya ce ai wannan ranar da kuke gani banda annabi muhammad babu wani wanda ya isa Allah ya saurare shi to shine fa Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fadi a gaban zaki yayi ma Allah wani irin kirari na ban mamaki annabi Muhammad ma yana faɗa sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni abin da zan faɗa a gaban Allah a wannan rana ni da kaina ma ban sani ba sai a ranan kawai kirarin zai zo ina yin wannan kirarin Allah subhanahu wataala zai ce ah tashi tashi domin ya sa goshin shi a ƙasa yana mai sujada Allah ya ce tashi yau ba ranar sujada bane ai yau ranar nuna girman ka ne tashi me kake so annabi ayi yadda yake so hakan za a yi me kake so san toda roƙa kawai yanzu zamu maka me kake so annabi Muhammad ya ce ceton bayi har kan annabi Adam fa ce ceton bayi kawai shine wancan hadisin da ka hada ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Adam wa man dunahu tahta liwa'i annabi Adam da wanda ma bai kai annabi Adamun ba dukkaninsu suna bayana ne suna cin alfarmana ne shi ne abin da za a nuna maka ranar lahira girman annabi muhammad kai da zuciyanka yake in an kira an kira girman annabin karkashin wani za a je lahira za a ga wane ne annabi muhammad ka kalla a lahira ma fa annabi bai barka ba fa shi baya daga cikin masu cewa an je lahira yau ta kaina nake yi an je lahiran zai zo ya tsaya bakin siradi yana yi maka addu'a kana taka siradin kasan siradin yana da kaifi sannan siriri ne kamar yadda kaga gashin mace ko da ke kasa na matan hausawa irin kanana kanana ne ka taba ganin gashin indiya ran ma adam ba sai dai awaya sai dai awaya sai dai awaya wayo Allah an sha da kai ai gashin indiya ya tsawo yake da shi wani zai iya kaiwa girman wannan teburin ko ba ka wani to haka siriri dogo haka yake za a kafa shi kasa wutar jahannama ne Allah ya ce wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku sai ya tako wannan siradin ya wuto kasansa wutar jahannama ne tana balbali tana kokarin ta cinye mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai tsaya a can dan adam yana hayowa ta nan manzo Allah yana masa addu'a yana cewa rabbi sallim rabbi sallim ma'ana Allah kubutar da shi Allah kakkasa ya fada wannan wutan Allah tsallakar da shi banda annabi Muhammad ba wanda yake yi wannan sai shi to gashi nan kuma mun zo sai lokaci ya kai ne yanzu ka gani ko aran ma to a haka zamu tsaya lura da cewa akwai iyayen wanda da wuri mai nisa suke tahowa a ran ma za mu tsaya a nan kuma daidai zuwa wannan lokacin man ɗauki awa ɗaya da minti uku kenan yanzu da fara karatu kuma ka'idan karatun awa ɗaya ne to in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya gobe daidai karfe takwas da rabi za mu fara karatu da yadda Allah in Allah subhanahu wataala ya kai mu gare in akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura mai addu'a kuma sai gobe Allah subhanahu wataala ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mu in akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura sai gobe wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to duk wanda aka yi yayi ana son mutum ya kulla a zuciyarsa in ya firta din kuma bai yi laifi ba an gane wannan ko sai sake sabuwar niyya saboda niyyar ta kari tunda yanzu din da ka kulla a cikin zuciyanka ka kulla ne akan cewa in dai lafiya lafiya za ka yi azumi 29 ko 30 ya danganci yadda aka ga wata to sai ya zamanto kuma rashin lafiya ya gitta kaga wannan azumin ya yanke maimakon 29 yanzu mutum ya yi 27 to wannan yanke wanda aka samu sai mutum ya sage sabuwar niyya an gane wannan Allah ya yafe mana wani tambayan to ina ganin tambayoyi sun kare اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين